نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke na cikin garin bauchi da jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau muna sha hudu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan uku miladiya ta 2024 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun kafin mu shiga tafsirin aya ta 23 inda muka kwana za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wani yana tambayar cewa yana tambaya akan haƙƙin zubar da ciki da bai kai kwana 42 ba ga ma'aurata wadda take shayarwa da jinji take shayarwa da jaririnta da bai wuce wata wata shida zuwa tara ba baya halatta bayan ciki ya shiga haka kawai a je a zubar da wannan ciki kuma kasancewar uwa tana shayarwa wannan baya hana ta zanto tana da ciki ko kuma baya halatta ta zubar da ciki abinda zai sa zubar da ciki sai da abinda ya shafi wato ya danganci rayuwar ita uwar ko ya danganci rayuwar abinda za ta wato take shayarwa din wato za ta shiga hadari za ta iya rasa ranta ko wani abu irin wannan ko ko abinda take shawar din zai shiga wani hali na tagayyara da sauransu amma haka kawai saboda mace tana shayarwa in ta samu ciki sai a ji a tsawar wannan baya halatta kuma wato wulaƙanta ni'imar ubangiji ce samun ciki da haihuwa ni'ima ce dubbannai suna nan suna nema ba su samu ba kai ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta ku ya baku kuma a ji a zubar wannan butulci ne ga ni'imar Allah saboda haka in har ba a son a ɗauki cikin a wannan lokacin to a ɗauki matakin hana shigar cikin manatun wuri kuma a ɗauka ba har cikin ya shiga to sai haƙura amma kasancewar mace kawai ɗanta wata shida ko kuma ɗanta wata tara shi na sai ta je ta zubar da cikin da ta yi shige ta wannan baya halatta kuma duk wanda ya wannan ya yi wa ni'imar allah butirci bai san kuma gaba jarrabar da ubangiji zai masa ba wannan ce tambaya ta ita ce ni dan babelayin ne ban san mene ne babelayin din ba alama dai wata kungiya ce muna kama yan kidnappers sai mu kashe su sai yake cewa ina hukuncin kisan da muke yi musu idan a wajen fafatawa ne kuna kokarin kare kanku ko kuna kokarin kare al'umma an kawo hari ko sun kawo hari kuna kokarin yadda za ku dakatar da su kisan ya faru wannan babu komai musulunci ya yadda mutum ya kare kansa lokacin da wani ya auko masa da niyyar yi masa ta'addanci wannan kuma duk wata doka ta baka damar ka kare kanka yayin da wani yake kokarin yi maka ta'addanci to idan garin kare kai ne har ta kai an rasa rai to wannan ba babu laifi amma idan har an kama mutum da ransa an kama kidnapper ko dan fashi ko wani barawo ko wani mugu an samu an kama shi da ransa to bai kamata a ɗauki dokar a hannu ba kamata a danka shi a hannun hukuma su kuma su hukunta shi akan laifinsa saboda ita doka in ana ɗaukanta a hannu to abin akan samu barna da yawa saboda za a iya auka ma wani wanda shi tuhuma ce kawai ake masa ba a da tabbaci a kansa ko wasu suka zarge shi ko ana zaton haka za da ya ɗauki doka a kansa kuma a yi masa hukuncin da bai dace ba a je a kashe wanda bai ji ba bai gani ba shi yasa ita shari'a ta shari'ar musulunci ba ta yadda don kana zargin mutum ka ɗauki dokar a hannunka ka yi hukunci ba za a shari'ar musulunci ko zuwa kai ka ga wani tsaye a kan wani ɗan uwanka misali ɗan uwanka gashi nan kwance a cikin jini ga wani tsaye a kansa da wuka wukar caba-caba da jini yana huci ka zo ka same shi tsaye ya rike wuka yana huci ga kuma wannan kane-kane a cikin jini to shari'a bai kamata ka kama shi ka kashe shi ba sai ka kama shi da zargi cewa shi ne sanadiyar mutuwar wannan da yake kwanci cikin jini wadda shi ake cewa laus a doka ta shari'a saboda ka za a yi amfani da wannan wajen zarginsa da tuhumarsa sai kuma a samo shaidu ko ikirari ko dai ya yadda ya yi ko kuma a nemo shaidu waɗanda suka gani sanda abin ya faru amma iya wannan abin da mutum ya gani a shari'ance bai isa ya ɗauki doka a hannunsa bai ce to tun da dai ka gan shi da wuka a hannu kuma da wukar caɓa-caɓa da jini shi kuma ga shi tsaye yana ta huci ga wannan kwanci cikin jini to shi ya kashe shi na haka bar ka ɗau matakin ramuwa shari'a ba ta yadda da wannan ba saboda haka in aka kama su to a kai su inda ya kamata a kai su domin a hukunta su saboda da yawa akan hukunta mutane da irin wani lokaci da zargi akan abin da bai gama tabbata ba ce dangane da bayanin da da ya gabata akan kwanakin cikin cikin wato kwanakin da cikin halittar dan adam cikin mahaifiyarsa to yanzu hukunce-hukuncen da ya shafi waɗannan kwanaki ya tashi daga 120 zuwa 42 kenan mun yi magana akan hadisai guda biyu hadisin abdullahi dan mas'ud wanda shine mashuri da kuma hadisin huzaifa ibn asid al-ghifari wanda shi kuma yana cikin sayo muslim wanda suka yi magana akan halittar dan adam da muka ce da yawa daga cikin malamai suna daukar zahirin hadisin abdullahi dan mas'ud ne suna lissafin watanni uku kwana 120 a watanni hudu kai kwana 120 a wasu ma suna raunana hadisin shi hudhaifatun rasid cewa hadisin abdullahi dan mas'ud ya fi shi inganci ko da basu rauna shi suna cewa ya fi shi inganci saboda shi muttafaqun alaihi ne wannan kuma muslim ne kadai ya rawaito shi to amma daga baya bincike na kimiyya ya tabbatar da cewa hadisin huzaifa ibn asid din shine shine lissafin yake daidai wancan lissafin da aka fahimta daga hadisin abdullahi dan mas'ud ba ba ba daidai aka fahimce shi ba to a lokacin nayi ishara cewa da yawa daga cikin hukunce hukunce an gina shi akan hadisin abdullahi dan mas'ud to shi wanda mai tambayar yana cewa to wancan hukunce-hukuncen za su tashi ne yanzu su dawo kwana 42 to abinda nake cewa tun da babu abinda yake rubuce a littattafanmu kenan wannan hukunce-hukuncen da aka yi da malamai suka yi ta bayani a kansa a kansa za a tsaya ba na ganin dacewar mu canza su zuwa zuwa wani lissafi daban da yawanci duk littattafan da ka koma na duka mazhabobi guda hudu da littafan hadisi da rishirukul hadis duk za ka ga sun gina bayanansu ne akan hadisin abdullahi dan mas'ud abinda yake zahirinsa to sauraka gaggawar canza wannan abu zuwa ga wani abu sabo wani abu ne mai nauyin gaske sauraka a tsaya ga abinda yake a rubuce a littattafan magabata za mu ci gaba da karatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل فضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
Allah subhanahu wata'ala ce wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun kuma hakika mun aiko nuhu zuwa ga mutanansa fa qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na ibudullaha ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abun bauta ba shi ba afala tattaquna yanzu ba kwaye kiyaye dokar Allah ba yanzu ba kwaye takawa ba a jiya mun fara tafsirin wannan aya mun faɗi munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabata ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wataala ya faɗi halittar dan adam na farko shine annabi adam alaihi salam wanda daga baya kuma Allah ya watsa sauran halittu ta hanyar halittar kowane mutum ta hanyar namiji da mace to annabi adam shine abul bashariya na farko shine mutum na farko da Allah ya fara halitta bayansa kuma da aka yi wasu al'ummu har zuwa lokacin annabi nuhu alaihi salam waɗanda suka ƙaryata annabawan Allah ko suka ƙaryata annabin Allah annabi nuhu alaihi salam daga baya Allah ya halaka su bayan ya halaka su ya zanto ba waɗanda suka yi saura a duniya sai zurriyar annabi nuhu alaihi salam sai ya zama shine abul bashar thani shine uban mutane na biyu annabi nuhu na adam na farko annabi nuhu na biyu to kamar an faɗi an yi an ambaci uban mutane na farko sannan aka ambaci uban mutane na biyu shine annabi nuhu sannan kuma kissar annabi nuhu ta zanto misali ce kissar annabi nuhu da mutanensa ta zama misali ce ga ƙuraishawa ta zama darasi ga ƙurayshawa waɗanda suke karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya zo musu da shi na gaskiya mutanen annabi nuhu sun karyata shi kuma Allah subhanahu wataala ya halaka su irin maganganun da suka rika faɗa ga annabi nuhu alaihi salam shine abin da mushrikan larabawa suka rika gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kwabo da kwabo to saboda haka abin da ya same su kuma zai iya samu za ka ku shiga taitayinku shine hikimar kawo kissar annabi nuhu a nan saboda ya zata zanto izina ga shawa waɗanda suke karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da irin maganganun da suke gaya masa cewa akwai wasu al'ummu kamar annabi nuhu alaihi salam al'ummarsa ta rika faɗa masa irin abin da yanzu ku kuke gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai kyale su ba na haka kuma ku shiga hankalinku sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi ni'imomi da yawa ɗan adam wace kowace ni'ima daga cikin waɗannan ni'imomi gudar aya ce da take tabbatar da kaɗaitakarsa take tabbatar da cikar ƙudurarsa take tabbatar da cewa shi mai iko ne akan komai kuma iliminsa ya kewaye komai daga cikin ni'imomin da allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya faɗi ni'imomin tsirrai da shukoki daga ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi ni'imar dabbobi sannan ya ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalun akan waɗannan dabbobi da jiragen ruwa ake ɗaukan ku to sai Allah ya kawo kissar annabi nuhu wanda shine farkon wanda ya fara sassaka jirgin ruwa gabanin annabi nuhu alaihi salam babu wani ɗan adam da ya sanya za ake yin jirgin ruwa bai ma san zai yiwu ba sai da kan annabi Nuhu alaihissalam saboda haka ambatan jirgin ruwa sai ya dace da kuma a kawo kistar wanda shi ne fara sassaka shi a duniya shi ma ubangiji ne koyar da shi saboda haka shi ma yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya wa dan adam Allah ce wala qad arsalna nuhan kuma haƙiƙa tabbas mun aiko da nuhu ila qaumihi zuwa mutanansa annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya saukar a bayan ƙasa shine awwalur rusuli gabaninsa ba a taɓa turo da wani manzo ba tsakaninsa da annabi adam alaihissalam ƙarni goma ne kuma dukansu suna bautar Allah ne shi kaɗai amma daga ƙarshe sai shaidan ya zo ya riya wa mutanen annabi nuhu cewa ga wasu salihai a cikinsu mutanen kirki waɗanda sun yi abin alheri sun yi abubuwa masu kyau a rayuwarsu sun mutu kada ku manta da su ya kamata ku yi butun-butuminsu ku ajiye a gidajensu kuna tuna su da suka yi butun-butuminsu domin su tuna su tafiya ta yi tafiya jikoki suka zo shaidan sai ya dawo ya sake raɗa musu cewa iyayenku ba waɗannan suke bautawa ko kuma ba ku bauta musu saboda haka sai suka shiga bautar waɗanda mutanen kirki to daga nan bautar gunki ta fara shigowa cikin tarihin ɗan adam amma asalin halittar da Allah ya yi wa ɗan adam ya halicce shi ne akan fitira kuma sannan annabi adam da zurriyarsa ‘ya'yansa da suka da ya haifa da suka yaɗu duk suna bautar Allah ne shi kaɗai suna bauta wa Allah ne shi kaɗai to daga lokacin ne aka fara samun bauta ma wani ba Allah ba wanda kuma abin da ya jawo shi shine zarmewa da wuce iyaka game da sha'anin wasu salihai wasu mutanen kirki da ɗaukan girmama su a wuce iyaka har a kai gaba su sifofi kuma na Allah a dinga bautar su shi yasa musulunci ya toshe duk irin waɗannan kafofi hanyoyin da zai da za a iya amfani da su wajen a wuce gona da iri game da wani salihin bawa har a kai bauta masa annabi sallallahu alaihi fara daukan matakin akan kansa yace la tutruni kama atratin nasara isa ibn maryam inma ana abdullah fa qulu abdullah wa rasuluhu kada ku rika kuzuzuta ni wajen yabo kamar yadda nasara suka yi wa isa dan maryam har suka kai ga cewa Allah ne ko dan Allah ne ni bawan Allah ne ku ce bawan Allah manzansa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika daukan mataki matakai iri-iri na ya ga hana al'ummarsa wuce gona da iri akan a cikin lamarinsa saboda girman matsayin da Allah ya bashi ya rika addu'a yana cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya Allah kada ka mayar da kabari na ya zama winkin da ake bauta masa tsananin hushin Allah ya tabbata ga mutanen da suka mayar da kaburburan annabawansu masallatai saboda haka Allah ya karba addu'a sai ya tsare kabarinsa baka ma ganshi ba bare ka bauta masa baka ma ganshi ba bare ka rika cin kasar kabarin Allah ya kewaye shi ya kuma kewaye shi ya kuma kewaye shi babu wanda yake iya sa'in da kabarinsa yake Allah ya ba shi wannan kariyar sannan annabi ya hana a rika gina masallaci wato akan kabari ko a sa kabari a cikin masallaci nabi ya hana ya ce la tattakhidhu la tusallu ila al-quburi wa la tusallu alaiha kada ku rika sallah kuna fuskantar kabari kada kuma ku rika sallah akan kabari wato kada a gina masallaci akan akan kabari kuna sallah a ciki annabi ya hana wannan to duk wannan dan a kare wannan al'umma daga fadawa cikin shirka kamar yadda al'ummar farko suka fada cikin shirka ta hanyar girmama annabawansu da salihan cikinsu to annabi nuhu alaihi salam shine awwalur rusuli farkon manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mutanansa kamar yadda ayat ta ce ila qaumihi zuwa mutanansa saboda ka in akwai wasu al'ummoma banda waɗannan a lokacin to shi ne zuwa ga al'ummarsa aka aike aka aike shi saboda babu wani annabin da Allah ya aike shi zuwa ga mutane gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya koshi zuwa ga duk duniya amma a gabaninsa kowane al'umma kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga al'ummar sai su kadai shi yasa Allah ce ila qaumihi zuwa ga mutanansa fa qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na ya ku mutane na ya kirawo su ya danganta kansa zuwa gare shi dan su su ƙara jin cewa ba wani ne da yake so ya kawo musu wani wato rarrabuwar kai ba yana nan yana jin su a matsayin mutanensa ne kuma yana tausaya musu a matsayinsa da mutanensa ya qaumi abudullah ku bautawa Allah ku bautawa Allah shi kadai ba a ce shi kadai ba saboda in ba shi kadai din ka bauta ba baka bauta masa ba a wani gurin ubangiji subhanahu wataala ya faɗa la ta'budu illa Allah wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah saboda duk wanda ka bauta wa tare da Allah to Allah baya son wannan bautar da kai shi Allah baya karɓar shirka Allah yana cewa ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka ni ne na fi wadatar ababen tarayya ga barin shirka duk wanda zai aiki ya hada ni da wani sai in bashi da aiki da shirkarsa don haka duk wanda ke son Allah ya karba aikinsa to yayi shi dan Allah kawai kada ya hada Allah da kowa to shine yace i'budullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da abin bauta sai shi shi kadai da ya cancanci a bauta masa domin shine yake da hujjoji da suke tabbatar da kadai takarsa wajen bauta don haka duk wani abu da kuke bautawa to ba abin bauta kuke bautawa ba ko kuma ba abin da ya cancanci bauta kuke bautawa ba don haka ku bauta wa Allah shi kadai ce afala tattaqun yanzu ba za ku yi takawa ba yanzu ba za ku kiyaye dokar Allah ba wato ya tausasa harshe game da su ya gabatar musu da da'awar cikin wani salo wanda yake da laushi ba kausasawa bai ce dole ku ji tsoron Allah ba ko kun ki ko kin so a sai ce afala tattakuna ba kwa ji tsoron Allah ba yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba cikin tausasawa wato ba za ku daina bauta ma abinda kuke bautawa ba Allah ba ku dawo ku bautawa Allah shi kadai domin da wannan ne za ku samu kare kanku daga fushin Allah subhanahu wataala saboda abinda ake cewa taqwa shine ka aikata abubuwan da Allah ya wajabta maka kamar abubuwan da ya haramta maka shine taqwa yin abin da yake wajibi da barin abin da yake haram idan kai haka ne to zaka sanya tsakaninka zaka sanya tsakaninka da fushin Allah zaka sanya shamaki ita ce wiqaya saboda haka ya bijiran musu da da'awarsa cikin salo wanda yake da tausasawa da lausasawa ba kausasawa a ciki kuma salo wanda yake nuna yana tausaya musu yana kuma wato fatan ya ga cewa ba su fada cikin fushin Allah ba ba su fada cikin azabar Allah ba to amma wani martani suka mayar masa Allah ce faƙalar mala'ul ladina kafaru min qaumihi ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال الملأ الذين كفروا قال الملأ الذين كفروا من قومه سيمن mutanen da suka kafirta daga cikin mutanensa sai suka ce ma haza illa basharun mithlukum wannan ba kowa bane mutum ne kamar ku yuridu an ya tafaddala alaikum yana so ya nuna ya dira ku yana so ya nuna ya fi ku yana so ya nuna muku fifiku walau sha Allahu la anzala mala'ika da Allah ga dama da ya saukar da mala'iku ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin ba mu taba jin irin wannan maganar a cikin iya a wajen wato iyayenmu na farko ba ga rasar ayar gaba
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين إن هو إلا رجل به جنة ba wani bane shi face mutum ne mai taɓin hankali fatarabbasu bihi ku saurara masa hatta hin har zuwa wani lokaci wadda ita ce ansar da suka bashi kuma abin takaici ba wai ƙananan mutane ko wawaye ko yara ƙanana ba a manya manya daga cikin mutanen wanda su ya kamata su yi hankali su ya kamata su fahimci abin da yake faɗa musu to amma daga wajensu ne aka fara aka fara samun wato barnar wanda idan barna kuma ta zo daga na sama to kuma na so za ta yi za ta shiga na ƙasa sauran duk za su koyi da abin da suka ga manyansu suna yi wanda zai nuna maka cewa da awar annabawa farkon waɗanda suka fara tsananta su ne manyan saboda su suke ganin kamar wani zai zo ya nuna ya ɗara su ya fi su to bara su fara fuskantarsa su fara ƙalubalantarsa bara su fara bayar masa da da'awarsa su nuna cewa ba gaskiya yake faɗa ba Allah ce faƙalar mala'ul lazina kafaru min ƙaumihi wannan fa'u fa'u takif ce mana nan take daga fara wa'azinsa ba je ko'ina ba sai manyan da suka kafirta cikin mutanensa manyan da suka kafirta cikin mutanensa malamai suka ce ko dai ana nufin cewa su waɗannan manyan gaba ɗayansu kafirai ne shi yasa aka siffanta su da allazina kafaru saboda duka almala'u din allazina kafaru ne babu allazina amanu wasu suka ce a tayu akwai waɗanda suke mala'u din ne amma sun imani masu wannan magana su ne kafiran cikin su to amma wasu malamai suka ce a abinda kissa take kissa annabi nuhu ta nuna mana waɗanda suka bi shi duka waɗanda suke ƙananan mutane ne ba waɗanda ake ɗaukar su manya a gari ba وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين domin cewa suke yi ba ma ganin waɗannan da suka bi ka sai waɗanda suke ƙasƙantattun cikinmu gidadawa a nominu laka wata ba'aka al'arzalu ma yi imani da kai alhalin ƙasƙantattunmu ne suke binka saboda haka asali da ya zo yana wa'azi waɗanda suka yarda da shi ba su ne manyan ba su ne ƙanana-ƙanana waɗanda ake ganinsu ba su isa ba ba kowan kowa ba ana ganinsu talakawa ne wasu ma bayi ne wasu ma nakasassu ne wasu kaza ne saraka ana ta ganin waɗannan su ne za su zama masu biyansa a lokacin da herakl sarkin rumawa ya sa aka aika a kirawo masa abu sufiyan sarkin ƙuraishawa kafin ya musulunta ya tambaye shi ya masa tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi masu bin sa manya-manyan mutane ne ko kuwa kaskantattun gari ne wato ƙananan mutane ke bin sa ya ce a bal zuwa fa'o masu rauni ne suke bin shi sai ce to haka damun annabawa suke haka daman annabawa masu launin ne suke fara yadda saboda su yawanci manya-manyan sun tashi sun kafa wata daula wacce a ƙarƙashinta suna wato mulkin mallaka ga ƙanana suna musu abin da suka ga dama suna babakere akan dukiyarsu suna sa su aiki ƙarfi da yaji suna morarsu ta kowane hanya saboda haka idan da'awar gaskiya ta zo a irin wannan za ta zo da maganar yanta waɗannan masu raunin ne saboda idan aka shigo ƙarƙashin inuwar Allah to gaskiya ce za ta yi aiki kowa da kowa dole ya bi gaskiya da babba da ƙarami don haka mai haƙƙi dole a ba shi haƙƙinsa to kaga anan masu rauni waɗanda daman suna neman inda za su fake sun samu abinda za su zai taimaka musu wajen wato haƙƙinsu da kuma su samu wato su kubuta daga yanayin zalunci da ake musu su kuma manya za su ga cewa za su rasa matsayinsu domin za a daidaita su da waɗanda suke ƙanana wato a ƙasa da su to wannan sai ta sa su waɗannan su yi imani su kuma waɗancan su shiga fada da abu to saboda haka wasu malami suka ce allazina kafaru wannan sifat sifar su ce sifa ce kashifa ba qaidi bane akwai bambanci a ce qaid ne wato akwai waɗanda sun yi imani almala'u ne amma allazina amanu akwai kuma ko kuma a ce sifa ce kashifa wato tana bayyana sifar su almala'u din ne almala'u din nan su ne waɗanda suka kafirce wa annabi nuhu alaihi salam da haka suka fito suka fara kalubalantar da'awar annabi Nuhu alaihissalam amma da wace hujja za su kalubalanci da'awar annabi Nuhu na cewa abauta wa Allah shi kadai ka abauta ma wani ba shi ba duk wanda zai bauta ma wani ba Allah ba to ba da hujja da zai faɗa ba da hujja ba da wata hujja da zai iya kawowa da za ta nuna cewa eh abin da yake bauta ya cancanci abautawa Allah ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bih wanda duk zai kira wani ba Allah ba yana bauta masa ba shi da wata hujja akan wannan abin da yake bautawa da saboda haka babu wata hujja da za su iya fuskantar annabi Nuhu alaihi salam da ita to haka sai su shiga kama kame sai suka ce ma haza illa basharun mithlukum wannan fa mutum ne fa irin ku mutum ne fa kamar ku ba wani ba ne daban yadda kuke ɗin da haka yake amma wai gashi wai wai wai wai shi ne manzan Allah kun gan shi nan wai shi ne manzan Allah amma me bambancin ku da shi kafinta ne fa annabi nuhu na jan ne kafinta ce yake ce kafinta ne fa amma wai kaji wai yanzu kawai ya zo wai ya ce shi manzan Allah ne yuridu an yatafaddala alaikum so yake nuna yafi ku kaga nan menene suke kokarin yi shine su ziga su zuga wawaye mutane a zuga bobaye a ce a fusata su sawa ka sai su fara jin haushin annabi nuhu alaihi salam eh gaskiya ne ka ga fa mutumin nan fa tare fa muke je fa tare da shi amma wai yanzu yana so ce shi shi daban yake shi manzo ne mu yanzu sai mu zo muna bin shi to ba za mu yadda ba ba a yi ba a yi to sauraka luga ce wato yare ne da ake magana da waɗanda aka rena wa hankali da shi ba magana ce ta ilimi ba in ko kula ba hujja suka kawo ba ta cewa abin da yake faɗaɗin ba gaskiya ba ne sai kawai hujjarsu to ya za a yi shi mutum ne kuma ya nemi cewa ya samu annabci shi yanzu yana da alaƙa da Allah kai tsaye Allah yana aiko masa da wahayi yana aiko masa da saƙo shi a wahar zai kai kansa wannan matsayin suna so su nuna wa sauran jama'a cewa ai tun da mutum ne tun da shi mutum ne to ba zai yi zama manzo ba wanda ita ce hujjar tun da shi mutum ne to ba zai yi a ce manzo ba ne manzan Allah ba ne to amma mai ce ce hujjar cewa shi tun da mutum ne ba zai zama manzo ba Allah ne ya ce mutum ba zai zama manzo ba su a tunaninsa ya kamata ya zama mala'ika ne to in ka ce shi mala'ika yana iya zama manzo waye ya mai da mala'ika ya zama manzo to Allah ne mai da mala'ika ya zama manzo sai kasa mai da mutum ya zama manzo to da shi ma dai mala'ika na ai halittarsa Allah yi ba mahaluki ba ne sauraka ka gari ashe ba hujja ba ce a ce shi manzo ne a shi mutum ne kuma ku duba ku ga irin salon magana haka da take tattare da wulakanci suka ce ma haza haza ismul ishara ne ka nuna mutum ka ce wannan wannan wato ba ma za su iya kiran shi da sunansa ba saboda tsabar wulaƙanci wannan fa wannan wannan wannan ɗin nan to kada jin salon kasan kawai salo ne na na wulaƙanta annabi nuhu alaihi salam don haka sunansa ma bai isa a kirawo ba kuma wannan kalmar haza tana nuna cewa yana cikin jama'a a bainar jama'a suke gaya masa wannan ba wata magana ce da suke yi a can majalisarsu ba an gane akwai ta a ce magana ce suke tattauna ta a can a majalisarsu a wannan cewa ma haza illa basharun mislukum ya nuna cewa annabi nuhu yana tsaye na wa'azi suka fito suna nuna shi da dan yatsa suna cewa wannan wannan fa mutum ne irin a gaban jama'a bukatar da suke da ita a lokacin shine su tunzura mutane a sa wa mutane tsanarsa a sa masa kiyayya a sa musu kiyayyarsa ce bai isa ba walau sha Allahu la anzala mala'ika da Allah ya ga dama ba sai aiko mala'iku ba sai saukar da mala'iku su mala'ikun su zo su gaya mana cewa mu bautawa Allah shi kadai amma ba aiko wani mutum irin mu ba mun san mala'ika ya fi mu da haka in an ce shine manzo a cikin mu mun yadda amma mutum irin mu ba zai yiwu ba ba su san cewa in kuma mala'ikan ne ba ya zo da sunan mala'ika da sifar mala'ika ba wanda zai iya tsayawa ba ya saurare shi duk su ma za su a mala'ika ya bayyana a mala'ikansa ko aljani ya bayyana a aljaninsa kana da sauran hankalin ma da za ka iya saurare mai yake gaya maka ai mutum su ma zai yi to bare mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci cewa da aka nuna masa mala'ika jibril sau biyu ya taba ganin mala'ika jibril tun da yake amma ganinsa da ya gan shi fiffikensa guda ɗaya ya tokari tsakanin sama da ƙasa fiffike ɗaya to kaga kaga wata halitta bangajejiya irin wannan a gabanka har kana da damar da zaka tsaya kana jin ma'azi kana karkada kai sai ina ba za ka iya ba saboda haka in ma mala'ika za a yi ko in dai har ana so da ya zo ya tsaya cikinsu ya musu wa'azi shi ma sai an mai da shi mutumin shi ma sai ya zama mutum to kuma in ya zo a mutum kuma ya zo yana musu wa'azi za su ƙarya yake musu yadda ba shi mutum ne walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu Allah ce da mun mayar da shi mala'ika to za mu mayar da shi mutum ne kuma wannan rikicewar tasu ne za ta kuma dawowa sai maganar nan tasu ta sake dawowa ce su ba su yadda ba ba mala'ika ba ba manzo bane saboda shi mutum ne to wannan hujjar tun a risalar farko saƙon farko da Allah ya fara aikowa duniya ɗan adam ya fara amfani da ita ta cewa ba zai yi imani ba saboda wanda aka aiko mutum ne wa ma mana annas an yi uminu in ja ahumul huda illa an kalu a ba'ath Allah basharar rasula Allah ce ba abin da ya hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu sai faɗar da suke cewa yanzu Allah ya aiko da wani mutum manzo shi ne Allah ya gaya musu cewa ƙullau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina da nazzalna alayhi minas sama'i malakan rasula Allah ce ka gaya musu da a ce a bayan ƙasa mala'iku ne suke tafiya a datse to da sai ma aiko musu mala'ika a matsayin manzo da mu mala'iku ne to sai Allah ya aiko mana mala'ika to mu mutane ne saboda laifin ubangiji kuma ya tsayar da hujjarsa a kanmu sai ya aiko mana da manzo mutum kuma mutum ne abinda muka ga yayi ko yana fada yana aikatawa za mu iya cewa eh zai yi mai koyi da shi saboda shi ma mutum ne yana ci yana sha kamar yadda muke ci yana sha yana bacci yana gajiya yana rashin lafiya yana warkewa saboda haka in ya zo da wani abu na bautar Allah yake bautawa Allah da shi mu ma za mu yadda za mu iya amma inda mala'ika ne ya zo yana bautawa Allah sai mu ce ya za a yi iya yin abin da mala'ika yake sai nan ma mu samu wata kofa sai mu fake kuma nan ma mu ƙi yarda da da dokar Allah mu ce ai saboda shi wannan mala'ika ne shi yasa yake iya kaza yake iya kaza yake iya kaza ba za mu yi koyi da shi ba amma in mutum ne dan uwanmu shikenan sai ya zama na ba mu da wata hujja da zamu fake da ita mu yin imani da Allah subhanahu wataala ko mu yin aiki da abinda wannan manzo ya zo mana da shi da sunan cewa shi mala'ika ne anan zamu ga al'ummar farko ce da aka fara aikowa da manzanni amma suna maganar mala'iku wanda yake nuna maka cewa wato duka al'ummomi wato mutane da Allah subhanahu wataala ya halitta a bayan ƙasa sun yarda akwai halittar da ake cewa mala'ika ko da kafirai ne ko kafirai ne masu wata amma sun yarda akwai mala'ika akwai wata halitta ta daban wadda ba irin halitta ta mutane ba ba irin ta aljanu ba ana ce da su mala'iku shi yasa suka ce walau sha Allahu la anzala mala'ika ibn taimiyya alaihi rahmatullah cikin kitabun nubuwat yake cewa yarda da mala'iku da aljanu wani abu ne wanda gama gari a cikin ‘yan adam wato wani abu ne gama gari a cikin ‘yan adam lam yunkir zalika illa shawazu ba'dil umam ba a samu waɗanda suka yi inkarin wannan suka ce ba su yadda akwai mala'iku ba ko aljanu sai wasu wato bara gurbi a cikin al'ummu amma da dama daga cikin al'ummu sun yarda cewa akwai akwai mala'iku ya kawo wannan ayar da mutanen annabi nuhu suka ce walau sha Allahu la anzala mala'ika yace hatta mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da mutanen fir'auna duka abin da suka ce kenan Allah na cewa fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud إذ جاءتهم رسلهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون الله يجيب فإن أعرضوا إذا سوى أن لا رباوا سك بجلي سك إيدا فقل كجايا مصر أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وسمون إنا مكو غرغدن tsawa irin tsawar da ta samu adawa da samudawa iz ja'atuhum ar-rusul min bayni aydihim wa min khalfihim yayin da manzanni suka zo musu ta gaban su ta bayan su suka yi riƙa gaya musu Allah ta'budu illallah kakku bauta wani ba Allah ba ƙalu sai waɗannan al'ummu suka ce wa manzanninsu lausha a rabbuna da an zana mala'ika da ubangijinmu ya ga dama da mala'ika zai aiko mala'iku zai aiko fa inna bima ursiltum bihi kafirun mu mun kafircewa abinda aka aiko ku da shi kaga anan Allah yana ba da labarin al'ummu ne da yawa waɗanda suka karyata annabawa amma kuma Allah ya ba mu labarin cewa sun yadda akwai mala'iku don har suna cewa ma da Allah ya ga dama da mala'iku zai aiko a matsayin manzanni karuwa hatta fir'auna hatta fir'auna wanda yake nuna shi shi Allah ne yake nuna ma ba wani Allah sai shi ba wani abin bautar ma ba wani rabbu ma sai shi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ko ana rabbukum al'ala duk da haka shi ba ya yadda akwai mala'iku domin a ciki bayan ya nuna wa mutanensa cewa shi ne gaba da annabi musa annabi musa ba kowan kowa ba ne sai ce falola ulkai alaihi aswiratun min zahabin au ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtarini sai ce me ya hana annabi musa din ba a jeho masa warware na zinariya ba au ja'a ma'ahu almala'ikatu muqtarin ko mala'iku su zo suna mara wato suna rufa masa baya wato dan ba ai ko mala'iku suna rufa masa baya duk abin da ya faɗa su ce gaskiya ne gaskiya ne yana magana suna cewa gaskiya ne to kaga duk tsiyar fir'auna ya yadda akwai mala'iku to ko dai ya san da mala'ikun ko kuma yana faɗa ne da sunan izgili ne amma dai Allah ya ga mana cewa ga abin da yake faɗa saboda ka babu wata al'umma face ta yarda cewa akwai mala'ika to shine dan suke cewa me yasa ba za a iko mala'ika ba maimakon mutum irin su to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da da yake wa'azi abinda laraba suka rika gaya masa ke cewa a basharar minna wahidan na tabi'o inna idan lafi dalalin wasu mutum ɗaya ɗaya tilo daga cikinmu shi za mu rika bi mutum za mu bi guda ɗaya kuma a cikinmu inna idan lafi dalalin wasu in muka yi haka to mun tabbata cikin bata kuma mahaukata saboda ka sun ki yarda da adam sallallahu saboda saboda mutum ne kuma mutum ne daga cikin su bal ajibu an ja'ahum rajulun minhum wani mutum daga cikin su ya fito daga cikin su wa an ja'ahum munzirun minhum wani mai gargadi ya fito daga cikin su saboda haka wanda ita ce hujjar su ta farko cewa mutum ne ba mala'ika ba sana hujjar su ta biyu ba sabaina bi hadha fi aba'ina al-awwalin kuma mu ba mu taɓa jin wannan batu ba a cikin labarin iyayenmu da suka gabata ba mu taɓa ji ba wai an aiko wani mutum a matsayin manzo ko kuma wani ya zo yana cewa abauta wa Allah shi kare ka abauta wani ba shi ba su ba su taɓa jin wannan ba sauraka suna cewa annabi nuhu kai ne farkon wanda ka fara cewa abauta wa Allah shi kare amma duk abin da muka sani a labarurrukan iyayenmu ba mu ji cewa ba mu ji cewa sun ce abauta wa Allah shi kadai ba to kaga dai wannan na farko dai ƙarya ce annabi adam alaihissalam shine uban kowa ya bauta ma wani ba Allah ba Allah ya bauta wa kadai sannan zurriyarsa ‘ya'yansa da ya haifa don Allah suka bauta su kadai da su bauta wani ba Allah ba to kaga cewa wai ba su taɓa jin a ce abauta wa Allah shi kadai ba wannan kaga labarin ƙarya ne sannan kuma in ba ku sani ba ya nuna kuma ba za a samu ba ne ko ba a taɓa yi ba ai cewa ba ku taɓa ji ba daban kuma ba a yi ba daban cewa kuke ma sami ina ko ba ku ji ba to yanzu an jiyar da ku kana gaddama akan wani dalili ko akan wata matsala sai aka kawo maka aya ko aka kawo maka hadisi gallele daga cikin sahihaini daga bukhari da muslim shi kenan sai ka cewa to ani ban taba jin wannan ba saka ba zai ani ban taba jin wannan ba to to yanzu ba ka ji ba ai baka taba ji daban ba babu kuma daban saboda haka kaga tun daga nan zaka san cewa ba ba su da abin fada ba hujja ma sami'na ba mu ji ba to yanzu kun ji sana abu na biyu kasancewar aje ma iyayenku duka da kuke tutiya da su wani Allah suka bauta ba Allah ba wannan hujja ce don iyayenku sun bauta ba wani abu ba Allah ba shikenan sai ya zama gaskiya ai iyaye dan suna kan abu ba shi yake tabbatar da abin gaskiya bane sai idan akwai dalilai karfafa da suke tabbatar da gaskiyar abu don haka kasancewar ba ku ji ba daga iyayenku wannan ba hujja ba ce kan kuyi hujja da wannan takalidi ne wannan wannan ra'ayin riƙau ne ra'ayin riƙau ne ku ce ba ku ji ba iyayenku suna abin nan Allah yake gaya mana Qurayshawa haka suka rika gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la la ya'lam la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ولا لا لا يعلمون شيئا ولا يعقل لا يهتدون شيئا ولا يعقلون idan aka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar sai ce ban lattabi ma alfaina alaihi abana mu fa za mu bi abinda muka samu iyayen mu akai Allah ce koda iyayen naku ba su san komai ba koda ba su da shiriya koda ba su da hankali ashe kaga kana bin iyayenka ne akan abin da suke faɗa na gaskiya ko suke kai na gaskiya amma in suka bar abin da suke kai na gaskiya ko kuma suke kan wani abu na ba gaskiya ba hujja bane kai hujja da su to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabu shi ma da irin wannan kamar yadda annabi nuhu ya gabu da wannan wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna in wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab suka yi mamaki don wani mai gargadi daga cikinsu ya zo wato wani daga cikinsu mutum irinsu kafirai suka ce wannan mai sihiri ne babban makaryaci a ja'al al'ali hata ilahan wahida na haza da shayun ujab yanzu ya mai da abin bauta ya zama ɗaya a ce guda ɗaya kawai za a bautawa kowa da kowa ya haɗa kansa wani abu da mamaki وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ألقي عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب يذوقوا عذاب التي وانطلق الملأ منهم من ينسى سكت في سنة و أنمشي واصبروا على كتفكوا ويهقلي كتايا كويهقلي أكم بوتر أبوبوان أبوبوان دكوكي بوتاوا إن هذا أبنا da shay'un yurad wannan wani wata shiryayya ce kawai aka shiryo ana so a raba ku da iyaye da kakanni ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah mu a tarihin mu na iyayen mu na baya ba mu taba jin wannan ba in hadha illa ikhtilaq wannan ƙarya ce kawai yazo mana da ita a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu an saukar masa da wa'azi a tsakankaninmu wato duk a tsallake mu shi a saukar masa da da wa'azin nan bal hum fi shakkin min zikri Allah ce a suna dai shakkar wa'azin da na saukar ne bal lam ba yazuqu azab a a har yanzu ba su dandana azaba ta bane saboda haka irin hujjar da mutanen annabi Nuhu wato kafiran farko suka yi wajen fada da annabi Nuhu ita ce dai su ma mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama quraishawa da mushrikai na larabawa suka suka yi tafkafa hujja da ita sanan hujjarsa ta uku in huwa illa rajulun bihi jinna shi mutum ne mai tabin hankali to amma lokaci yayi za mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah